لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد نعم yau darasi na nawa za mu tashi kenan da takwas daga ina ke na walisa fil wajibi min nawali mun karanta walisa fil wajibi min nawali to darasi na takwas yau takwas ga watan rajab ko kuma a sha shida ga watan hudu na bismillah fadilatun wa nadbu wallazi stuhim na'am na'am
وديوة ما فيه ركبن لي لذكر ما فيه من الأجر جديد أو دام فعله لوصل النقل والنقل من تلك القلوب أحد والأمر بالأعلم بالثواب فيه فيه جميع الرشد والصواب نعم فضيلة والندب والذي استحب wato waɗannan sunaye daga cikin al'ahkamu taklifiya fadila daga fadl wato aikin da yake yana da falala kenan wannadbu daga al-nudba shine kwadaitarwa aikin da yake an kwadaitar a yi walladis tuhib da kuma abin da aka kyautata shi shine al-mustahab wato a ce ma abu hada fadila wa hada nadb ko hada mandub ko hada mustahab taradafat duk ma'anar su daya mutaradifat ne a wajen malikiya duk suna amfani wannan istilahin malikiya ne su ne suke bambancewa tsakanin sunna da mustahab da nafila waɗansu sa musu ma suna sanya musu maratib har guda hudu ita kuma kanta sunan su raba ta kamar yadda zamu gani to wannan mustalah din yana da muhimmanci mutum ya gane shi saboda mustalah din malikiya ne sauran malamai ba su da wannan gabaki ɗaya dukkanin su yana daga cikin mustahab abin da yake akwai lada a cikin aikinsa babu laifi a cikin aikata shi shine almustahab sawa'un sunna ne ko fadila ne ko raghiba ne ko nafila ne dukkanin su yana karkashin almustahab a wajen usul ya ce taradafat thumma tatawu'un tuhib sannan a tatawu an zaɓi wato a tatawu a wajen malaman mazhaba shine un tuhib wato abinda mutum ya zaɓa ma kansa yayi na ayyukan ibada mutum ya zaɓa ma kansa yayi na ayyukan ibada kamar ya ce shi zai rinka sauka alkur'ani duk sati ɗaya wannan tilawar da yake shine wannan mustahab a wannan tatawwo ne shine tatawwo ko kuma ya ce tsakanin magriba da isha zai yi sallah a raka'a ashirin alal misali ya tsaya akan wannan haka yake za ce wannan tatawwo ne ko ko za ce bid'a ne a to amma ai annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yace ai bayan maghrib ya nuna suna rayar da wannan lokacin kuma ma yana daga cikin babu wani wato bai ce bai yi taksisin wannan lokacin ba da wata falala ta daban wanda wani lokacin baya da shi don dama rigimar abin da ke kawo bid'a ka keɓance ibada kuma ka keɓance mata lokaci kuma ka sanya wannan lokacin yana da wata falala ta wannan ibada kamar ka ce duk daren nisfu sha'ban sai ka rayar da shi da adadi ka ranar nafila ko kuma ranar sabawa ishirin na rajab za ka rayar da shi ba bacci wannan taksisin shine zai mai da shi bida sannan ya ce ragiba mu karanta sharhin kafin mu zo sauran abiyat din saboda ka kunga fadilatun wa nadbu wallazi tuhib taradafat na'am يعني أن الفضيلة والندبة والمستحب أصنام مترادفة na'am لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه eh shine wato alfadila wa nadbu wal mustahab sunaye ne mutaradifa nun gaya muku kan cewa a anwa'ul al alaqat an nisab an nisab guda nawa muka faɗa hudu na farko a- at-taraduf eh at-tabayun sannan al-umum wal khusus al-mutlaq والعموم والخصوص eh, al- eh, min wajhin eh, eh, ko da ke ka kawo ma- a- a- a- alhaji Hamza ka kawo attawafuk kwarai haka ne waɗansu suna cewa akwai attawato attawato wato shine suna guda ɗaya amma lima'anin kafira kamar annur kaga annur suna ne guda ɗaya amma ma'anoninsa suna da yawa domin nuru shams ba kamar nurul lamba ba ne ba kamar nurul kamar ba ne ba kamar nurul wajhi ba ne amma duk zaka ce musu nur annuri to saboda haka kaga waɗannan haƙa'iq ne daban amma ka tara musu suna guda ɗaya to wannan shine ake wanda ake ce masa almutawafi almutawafi na'am saboda haka to wannan al'araka tsakanin su at-taradu wato ma'ana abu ɗaya ne amma alfaz daban Eh, ma'ana ɗaya lafuzza daban
لما يثاب على فعله ga abin da ake ba da sakamako a- da ake ba da lada akan aikata shi
ولا يعاقب على تركه ba a yin uquba akan barinsa
والفضيلة في اللغة الزيادة abin da ake nufi da alfadilatu fil lugha a lugar larabci a ziyada ƙari fadl Eh, walil rijali alaihi a a a a- a afwan ba lil- walil rijali alaihi na daraja ba wannan ah, wa a- a- wa a- a- a- wa- shi ma wannan ba shine shahidin ba dana wa azabu busatan min al min al ilmi wal wal wal jism Mm. al al fadl ne bi ma'ana az-ziyada eh ba sa eh ba shi ba shine an ce ba shahid din bane eh
وسمي النبي فضيلة لذي an can an ambaci annadbu fadila li ziyadatihi alal wajib saboda karin da yake da shi akan alwajib in aka ce hada hadhihi fadila wato ka- ah, ka zo da ka zo da wajib wa ziyada kamar kai sallah azhar sannan kai nafila
المستحب shi ko al mustahab اسم الفضول ismu maf'ul na istahabba istahabba fa huwa mustahabbun bi ma'ana ahabba sin din ta ta'kidi ce ba ba ta talab bace ahabba ya so
إنه محبوب domin abun so ne a shari'a ana ba da lada akan aikata shi
ثم التقوم sannan sun matatawu'un tuhib sannan a tatawu shine wanda aka zaba يعني أن التقوى wato yana nufin cewa a tatawu إن متأخر a wajen almutaakhirin daga malaman malikiya ولا ينتقده الإنسان shine abinda mutum yake zabansa أن يختار ai yake zabansa أن يختار من الأوراق min al-awradi al-ma'thura daga wurdai waɗanda suke al-ma'thura to shi a wajen sa hatta wird ma sai in ya zama to ma'thur ne wannan shine asalin abin da din malikiya hal wird idan mutum zai sai ya zama to ma'thur Hmm. to amma wai- wannan ba yana nufin kan cewar akwai abubuwa da suke aurad ne ma'thura ne amma an bar su mutlaq an yi itlaqin su Hmm. an yi itlaqin su yanzu kamar a a yanda aka ruwaito irin su Imam Ahmad kama yanda aka ruwaito Imam Ahmad ya kasance yana da ya kasance yana da wurd na yin sallah da dare da rana raka 300 yake yi a dare da rana kaga wannan ne raka 300 haka yake a tarjamarsa da aka yi masa bulala ya zamanto a kawo mun haka mu- mu- mubarak kamun shi haka da aka yi masa bulala saboda wahalar yadda jikinsa ya zamanto shine sai ya rage ya mai da shi 150 a dare da rana to haka wannan ba wai duk cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda daga cikin salaf haka yake tasa sallah ba wai to ba suna yi to kaga ba za a ce wannan in mutum ya mai da shi weird za a ce ma'thur ne sai dai a ce ma'thur da ma'ana kan cewa ya zo a cikin karkashin waf'alul khair ku aikata ayyukan alkhairi to malaman malikiya sun san da wannan asalin shi yasa suka ce wal tatawwu'un tuhib to shi malam ya kayyade da cewa al awradul ma'thura domin ah, kamar kaga shi asalin mai littafin itlaqi yayi cewa yi huwa ma yanta- yantakhibuhu al insan ay yunshi'uhu bi ikhtiyarihi min al awrad mutum ya dauki wurdi wanda yake zai yi to yawanci abin da yasa sukan faɗi wannan suke cewa su zamanto al awradul ma'thura saboda kar wannan ya zamanto shine abinda matattakala ga masu wurdan ɗariƙo su yi amfani da shi wajen cewa to ai su ma gashi littafin fikihu ma sun ce mutum ta tsawo un tuhib to ma abin da muke yi kenan dama ai iskalin da iskalin da a, abubuwan ɗariƙo ba wai askar ɗin ba ne iskalin rata ya mutu wata falala wadda take ba wanda zai iya bayar da ita sai al- sai a shari'o kamar wanda ya karanta wannan salatin uh, ya fi karatun kaza ko wanda ya wannan wurdin uh, zai samu ceton wani ko zai samu uh, zai shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko makamancin waɗannan Mm. wannan akallan abubuwa banda kuma sauran abubuwa na kura- na abubuwa da ake shiga an zo an shiga cikin uh, uh, neman ilimin hakika wanda abubuwa waɗansu asalinsu na falsafar uh, yunan ne suka shigo na kayi alfana'u fil af'al sannan alfana'u fil sifat sannan alfana'u fil dhat sannan kuma bayan alfana ka zo ka samu albaka duk waɗanda suke abubuwa waɗanda suke ba su da asali daga abubuwan da salaf suka yi ake dama yawanci rigimar da su bayan mujarradin aurat ɗin ba saboda haka mutum zai iya ɗaukan wurdi wanda yake dan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shar'anta mana yin wannan yace khudhu min al-a'mali ma tutiqun wa ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall ana son mutum ya dauki abu wanda zai dawama akan sa kuma wato wannan abin yana cikin al'ummar mu abin mamaki zaka ga ko a gaisar da yan uwa ne kaga wani ya sanya ma kansa cewa rana duk ranar juma'a da safe zai fita ya je ya ziyarci yan uwansa wannan wurdinsa ne ba wai kawai sai wurdi na zikiri ba hadda wurdi na ziyarar marasa lafiya ko wurdi na ziyarar yan uwa kaga sun yi ko ba sa fashi ba sa fashi to abinda wannan shine ahabul amali ila Allah saboda haka wannan duk irin waɗannan su ne ake ce ma at-tatawwu wato kayi a ka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya- da aka tambaye shi hal alayya ghairu ya ce la illa an tatawwa a illa an tatawwa idan kayi shi taw'an kanka kai ce za ka yi wannan to wannan shine at-tatawwu to kun ga kenan a da shi al-fadila da al-mandub da al-mustahab har shi ma at-tatawwu din dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ne akwai lada a cikin yinsa babu laifi a cikin barinsa na'am sannan sai ce raghibatun ma fihi raghaban nabi bi dhikri ma fihi min al ajri jubi raghiba wanda kuma daga cikin istilahin malaman malikiya na al mustahab akwai raghiba a ce hadhihi raghiba ko salatul raghaib akwai za ka suna cewa salatul raghaib amma asali an yi amfani da ita salatul raghaib din nan dan ishara ga wata sallah wadda aka yi kirkiro hadisan ta wadda ba ta da asali cewa kowace rana akwai sallata sallar ranar laraba ga ta Rajab,
Eh, da- da na rajab ba da kuma na ramadan da daddare daren eh, a kowace dare na ramadan ga sallarta da za a yi lokacin muna yara in aka yi ashan akan karanta mana a ce to sallar yau imamun zai gaya mana ya ce sallar yau sai a faɗa ce raka'a hudu um, da fatiha da alam na shara kafa goma da inna anzalnahu kafa kaza a raka'a ta biyu kaza sai a faɗa kwanaki na ji kwarai shekarun baya na ji wani ya zo a cikin rediyo yana faɗan irin wayannan salatun raga'ib har yanzu na faɗa ai littafi ne ai littafi suke to wannan daga nan ne aka samu a asali kun ji to to ga abin da ma'anar take a wajen malaman malikiya raghibatun ma fihi raghaban nabi raghiba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ayi bi dhikri ma fihi min al ajri jubi da ambatan abin da ake ba da abin da ambatan abin da ake zuwa da shi min al ajri na lada jubi daga shi ne aka samu jibaya kuɗi da ake karbowa ake zuwa da su wato da da ambatan abin da ake zuwa da shi min al'ajiri na lada shine ma'ana jubi din wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata kaza to yana da kaza wanda ya aikata kaza yana da kaza kamar ya ce a a a ya ce a a ita wannan ai ba riba ba ce to amma ai a cikin wannan tarifin eh to ai saboda ya yi ta ya yi ta za a gani a cikin tarifin ita tana daga cikin sunna amma ar-raga'ib din da ake faɗa a faɗi kawai ambaton ladan ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba a ruwaito kan cewa yayi ba amma ya faɗi ladan aikatawa din ko da shi bai yi ba wani misali za ku iya tunawa kan da yake bayan sun kashi wanda ya ce ya yi shi zai samu al'adar da ya yi aiki na'am ahsant ahsant kamar irin su waɗannan azkaru sabah wal masa raga'ib ne wanda ya sayyidul istighfar wanda ya karanta shi awwalul layl a wato awwalun nahar muqinan wa mata min yawmihi dakhala al janna kaga wannan ai ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba amma ya faɗa ya kwadaitar to kaga wannan yana shine misalin raga'ib a faɗi kan cewa wanda ya kaza yana da lada kaza a san ga ma'anar karanta biyu za ta zo ma'ana biyu ce da ita na'am sallah kamar tana da kan magarba eh sannu kamar da magrib eh kuma tana ciki a ita ba ta ciki ita a- a- ai ai ita za ta zo a cikin nan shine abinda umar yayi umarni da shi amma umarni wanda yake ba na wajabci ba Mhm. na'am au dama fi'luhu bi wasfin nafli ko kuma ya dawwama wajen aikata shi amma ta fuskar nafila to ita ce kamar rak'atai al-fajr kenan kaga ya dawwama yana yi baya barin ta la safaran wala habara to wannan za ta ce raqa'i raqiba ce Mm. na'am salatu salatu shuruq ita ita sai dai ta zama ita sai dai ita ma za ta zama to raghiba amma ta hanyar cewa ya faɗi ladanta cewa man a- a wanda ya zikiri thumma la a- a- a- a- man salla al-fajr thumma dhakara Allah hatta a, tulu'u shams wa qama wa salla rak'atayn da kuma yace a a abin nan yusbihu ala kullu salama minkum sadaqa فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ده كرشي يجي وركعتان من أول النهار تغني عن ذلك كله أه؟ صلى ولها كو صلى الشروط أما إن أنت أول النهار إنت ما لا تشبه تشكي. نعم
يعني يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية واتو الرغيبة اصطلاح ما لمن مالكية تطلق على أمرين تطلق على أمرين أنا إطلاق إنت أكان أبو قدابيو الأول أنا فرقنسو الرغبة في النبي صلى الله عليه abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da shi da aikata shi وسلم وذكر ما فيه من الفوائد da ambaton abin da ke cikinsa na lada قول من فعل كذا فله kamar ya ce wanda ya aikata kaza yana da kaza
الثاني وداوم itlaqi na biyu shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan aikata shi صفة النقل bi sifatin nafli da sifar cewa wannan nafila ne ƙari ne ƙari ne Eh? la bi sifatil masnun ba da sifar sunnatawa yake yi ba Eh? sifar sunnatawa wato wannan zai zamanto aiki ne wanda a sunna shine wanda yake so kowa da kowa yi amma shi ma ba a sifar wajibi ba to akwai bambanci da sifatin nafil da sifatil masnun annafil ƙari ne kawai in ka so ka yi shi ku almasnun duk da yake mustahabbi ne amma ana so ya zamanto an- wato an bayyana shi ya zamanto alama ce ta wannan al'umma Mm. na'am
قوله جبيل بالجن فعل ماضي مستقبل بالمفعول
Ah, gashi nan yayi bayani a cikin asalin sharhin yace wa sifatu sunna hiya al-qarinatu dallatu ala anna hadha mutaakkad wal ukhra hiya dallatu ala anna hadha ghayru mutaakkad aw ghayru qari ah, ah, na'am Ah, والظاهر أن المراد بصفة السنة الظهور في جماعة wannan shine abin da ya aikata shi bi sifatu sunna shine ya bayyana shi cikin jama'a amma bi sifatin nafil wanda yake ya dawoma akan yin sa amma a ɓoye in gwara ka tayar fajar ai a gidansa yake yi Eh, na'am
وقوله جهي بالجيم
faɗin sa na cewa jubi biljim fi'il madi ne mabni lil maf'ul أصل الجباية aljam'u asalin jibaya tarawa
ويراد به في البيت abinda ake nufi da shi a cikin baitin ذكر ما ي- ما يجري لل- ma yujba lil fa'il ambatan abinda ake tara ma al fa'il mai aikatawa أن يوقع له من الخير.
ai abinda ake bashi na daga laduwa kun fahimci baitin ko Mm. raghibatun ma fihi raghaban nabi bi dhikri ma fihi min al ajri jubi shine al itlaq al awwal aw dama fi'luhu bi wasfin nafli shine ji- al itlaq al thani na'am
والنفل من تلك القلوب
akhi أخلي a a- a a- to wannan khala yakhli khala yakhlu ikhli eh akhli haka ne ni da na- wato na na haddace shi da abin nan da lahan kenan da akhili nake cewa bil kasri ala al kha eh, amma a babu a- a- a- sawa- a- wato a haɗin a sakina ce tunda daga akhla yukhli akhli eh akhli fi'il amr bi harfi harfi illa ko tunda akhla ne na wato ka a- abin nan ka bar abin babu komai wato ka- kamar ka bar waje babu komai alkhala saboda haka akhla shine asalin fi'ilin saboda haka mudari'in sai ya zamanto yukhli wa fi'il al-amr sai ya zamanto akhli Eh, akhli wato wan nafla ita kwa nafila a cikin islahi malaman malikiya shine wanda aka cire a aka wato a wanda ya- aka wofantar da waɗannan kaidojin daga gare ta menene wai ne alquyud din da muka ambata na'am ذكر الأجل ذكر الأجل dhikrul ajali أجل أجل
ban gane ba ma nura
أمتي الأجل ambatan lada da kuma dawamin annabi sallallahu alaihi wasallam wato in aka samu fi'ili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ladansa ba kuma ba bai dawama akan yi ba to wannan shi ake ce manafila wal amri kuma ma ya zamanto babu umarni a cikinsa bal a'lama bis thawabi sai dai an ba bal a'lama bis thawabi fihi nabiyyur rushdi was sawabi sai dai annabin shari'a da daidai a'lama bis thawabi fihi ya ba da labarin lada a cikin yinsa ya ce akwai lada a cikin yinsa Mm. to wannan shine zai zamanto nafila Mm. tunda at-targhib a at-targhib kaga akwai tahdhib akwai kwadaitarwa akan ai shi ko wannan kawai ya faɗi ladan ne ya'ani wato yana nufin annafila وما خلا مما قيد به shine wanda ya tawofanta daga aka abinda aka kayyade aka kayyade ar-raghiba da shi فعجيبة قيدت بترغيب النبي صلى الله ita raghiba an kayyade da ita da kwadaitarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fiha a cikinta عليه وسلم بذكر ما فيها من الثواب da ambaton abin da ke cikinta na lada muhaddadan aka kayyade ladan
ومداومته عليه ko kuma da dawwamar annabi sallallahu alaihi wasallam a kanta والنفل خالي من تحديد الثواب shi kwa nafila ya kadai wato ya wofanta an ki- wato an cire iyakance lada a cikinsa ومن الموالد da kuma da kuma an cire dawwamar annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa wa min al-amri bihi saboda ka quyud thalatha ne na nafila babu tahdid thawab babu dawamar annabi sallallahu alaihi wasallam akai babu umarni Uhum. bal huwa هو هو ما ذكر صلى الله عليه وسلم shine kawai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata فائده cewa mai aikata shi yuthabu faqat za a bashi lada
وقوله والنفل مقبول saboda ka fadansa da yace wan nafla maf'ulun ne maf'ulun bihi ne قوله أقلي قوله أخلي مقدم عليه آه، مفعول ne da aka kaddamar akan fi'ilinsa
قوله والأمر Ah, da kuma faɗinsa al'amri dinnan biljarri أنف على الكل adfi ne akan alƙuyud na'am wannan in kuna son ku ji yawanci duk sun ɗauko maganganun da ya- wato malaman malikiya wanda aka ce sun yi wannan maganar ibn rushd ne a cikin al-muqaddimat a cikin farkon littafinsa al-muqaddimat wal al-muqaddimat al-mumahidat shine waɗannan a tafasil din Eh, to a ciki duk za ku ji maganganun Ah, amma dai waɗannan su ne kusan kulasarsa da suka kawo a cikin littafin usul saboda yana da alaka da a wannan musta yana da alaka da alhukumu taklifi na'am
وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا wa sunnatun ita kwa sunna ma ahmadun qad wadaba ya kawo ahmadun yayi masa sarf saboda darura shine abinda ahmadu sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akai alaihi ya dawwama a kansa wadhuhuru fihi wajaba kuma bayyanawa a cikin jama'a wajibi ne kafin abin ya zama sunna wato sai ya bayyana ya dawwama akai kuma ya bayyana wa mutane in kama su salatul idaini sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan yin sallar idi kuma ya bayyana ya yi ta cikin jama'a kamar salatul kusuf da salatul istisqa na'am يعني أن السنة في الاصطلاح المالكية wato sunna a cikin istilahin malaman malikiya ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muwazaba a kansa وأمر به من غير إيجاب kuma ya yi umarni da shi ba tare da wajabtawa ba أظهره في جماعة kuma ya bayyana shi a cikin jama'a
فقول المؤلف وال- don haka faɗin ma- faɗin malam والظهور فيه وجبا والظهور fihi wajaba ma'anahu أن التقييد wato taqyidin بكونه أظهره في جماعة cewa ya bayyana shi a ci- da kasancewarsa ya bayyana a cikin jam- a cikin jama'a a bayy- a cikin a cikin j- jama'a لا بد من ذكره babu da- ba makawa a ambace shi wajen ma'anar sunna wajen iyakance ma'anar sunna على هذا الصحيح a bisa wannan istilahi saboda haka su ne suke nufi da sunna a wajen malikiya ba sa ce ma sunna sai abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama a kai ya yi umar kuma ya yi umarni da shi kuma ya bayyana shi na'am
وبعضهم سمي الذي wa ba'dhum samma alladhi qad ukida وبعضهم سمى الذي قد أكد minha biwajibin fa khudh ma quyida yace wa ba'dhum waɗansu daga cikin malaman malikiya samman ladhi qad ukida yana ba ma sunan sunnar da aka karfafa ta minha daga cikinta biwajibin da abin da da wato alwajib sai ce sunnatun wajiba kamar ibnu abi zaid ko eh al-qayrawani istilahinsa ne yace sunnatun wajiba
يعني أن بعد المالكية min ha bi wajibin fa khudh ma quyida dan haka ka rike abin da aka kayyade wato wanda suka kayyade da cewa sunnatun wajiba ka dauka ita dai sunna ce suke ce maimakon su ce sunna muakkada sai su ce sunna wajiba dan haka hawa dan zaka ji suna cewa wannan ai tanaqud ne sunna an ce babu lada a ci- a- akwai lada a cikin yin ta babu laifi a cikin bari wajib kuma an ce akwai lada a cikin yi akwai laifi a cikin bari to ta yaya za a yi an ce babu laifi a cikin bari sannan kuma a ce kuma akwai lada a- a- akwai laifi a cikin bari a hada su su su biyu ko ko ba ka ba a ce sunna kuma wajiba kaga a sunna da wujub ba za su haɗu ba sai ake cewa wannan tanaqud ne wato tufka ce da warwara to amma kaga saboda wato girmama malamai sai suka ce a wannan istilahi ne la mushahata fil istilah wanda ya ce shi ga istilahinsa ga abin da yake nufi to ba ka- ba za ka yi rigima da shi ba mutum ne ya sa ne ya maɗansa suna sai ka ce da me ka sanya maɗanka suna abubakar Eh? ka kyale shi da sunansa in ya kira shi shi ga wanda yake kira Hmm. Amma mutum ne ya sanya maɗansa suna alhamdulillah Eh. satin da ya wuce wani ya zo muka gaisa da shi ce ya sunanka ya ce alhamdulillah ya ce ya sunanka ya ce alhamdulillah ya ɗauka alhamdulillah ki nace nace za ta bai ka ya sunanka ne ya ce alhamdulillah ya ce oh sunanka alhamdulillah to kaga sai ka ce wannan aya ce ta qur'ani bai ba ka sa sunanka da haka ba kaga ba za ka ce haka ba la mushahata fil istilah Fa'ida ce ta malamai eh kwarai da gaske ba su da illa kwarai da gaske ba da dalilin da ake yi Mm. na'am يعني أن بعض المالكية wato waɗansu daga cikin malaman malikiya سمى السنة yusammi sunna yana ambatan sunna yana ba mu sunna almu'akkada mai kakkarfa yana ba ta suna wajiba هو اصطلاح صاحب wa huwa istilahu sahibin risala shine istilahin malamin risala shine muhammad ibn abi zaid al-qayrawani حيث يقول سنة واجب kamar yadda yake cewa sunnatun wajiba yace fa khudh ma quyida ka rike abin da aka kayyade wato waɗannan quyud ne waɗanda aka kawo a cikin a a a wato istilahat ne da aka kawo ka rike su tun daga faɗinsa tun daga faɗinsa a a fadilatun wan nadbu wallazi stuhib zuwa nan to ka rike waɗannan kuma domin akwai abubuwa da yake rattabuwa a kansa yanzu kamar faɗinsa la yasjudu li fadila la yusjadu li fadila wa in sajada amdan batalat salatuhu ko a cikin a cikin a cikin salloli kaga su malikiya suna da bambanci tsakanin sunna da mustahabbi a cikin ayyukan sallah ko suka ce ita fa- ita mustahabbi al-fadila ba a yi mata sujada Na'am? Na? To. Allah ɗin dakata. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Na'am, a wajen faɗin sa fa khudh ma quyida a wato ka rike abin da aka kayyade. abin da aka kayyade na na ta'arifat din nan wato kai riko suka yi aiki da su za a gane wannan shine asalin mazhaba a cikin masail da dama yanzu kaga kamar a cikin mazhaba sun ce ba a yin sujada ga fadila wato sujudu sahau a cikin sallah ga abin da yake mustahabi ne ba a yi amma abin da yake sunna guda biyu ko kuma guda ɗaya mai ƙarfi za a yi mata sujada ko haka suka ce Mm. to yanzu ka gan ka zo ka ɗabbaka wannan sai ka ga yanzu kamar me yasa malikiya suke cewa idan mutum ya bayyana a wajen da ake asirtawa ko ya asirta a wajen da ake bayyanawa in ya bayyana inda ake asirtawa wacce zai yi sujada ko wacce sujada zai yi zai yi ba'adi domin ya yi ƙari in ya asirta a wajen da ake bayyanawa zai yi ƙabli to saboda menene in ka ɗabbaka shi akan wannan ka'idar tasu ta wannan mustalahat din da me yayi kama menene a, me yasa za a yi sujada a, amma kaga in kamar mutum ya bar kabbara guda ɗaya mutum ya bar kabbara guda ɗaya a cikin sallar kace shi ba za a yi sujada ba ko sami sami Allahu liman hamida ana sujada idan ita ma sunna ce a cikin su to amma me yasa suka ce saboda yanzu kaga kamar wannan wajen a a wajen bayyanawa da asirtawa kaga wannan a- annab- annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba akai yayi muwazaba akai kuma ya bayyana a cikin sallar da yake yi a cikin jama'a da kuma a cikin sallar da yake yi shi shi kadai Mm. to amma in haka ne ai hatta takbirat din mun su ma ya- su ma a bayyane yake illa za a iya cewa watakila a an samu waɗansu sukan yi sallar ba sa takbirat har da da abu huraira ya yi sallah bayan umar ibn abdulaziz yana takbira ce wannan ya tunatar da ni sallar manzan allah sallallahu alaihi wasallam so da waɗansu za su iya cewa watakila waɗanda ba sa yi sun kiyaye ne a wani lokacin ko ba a yi ba a shahid dai wato wajen tabbaka wannan za ka ga duk da yake su wannan shine asalin amma za ka ga wajen wajen tatbiqin nasa za ka ga an samu abubuwa wanda suke a malamai za su yi sabani akai na'am
والنص ليس بالشرط wan- na'am
والنص ليس بالشروط يجب يجب والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه المنظم مقرب مقرب عفوا والنفل والنفل ليس بالشروع يجب اي النافله ليس يجب بالشروع بايا وجب بالشروع اذا فاروا in in ka fara nafila ba wajibi wato fara aikin nafila ba wajibi bane fi ghairi ma wato da in ka fara aikin nafila ba wajibi bane ka cika shi ba wajibi bane ka cika shi fi ghairi ma nazzamahu muqarribu in banda a cikin mai kusantar da ilimin masail ya waƙe shi akwai wato malamai sun waƙe shi ne kira malami mai malami masanin masail na fiqh ya kira shi al-muqarrib wato mai kusantar da ma'anoni manisanta zuwa gare ka na'am eh wannan taya daga cikin furo din wannan ka'idar idan mutum shine yace a cikin masail ne waɗanda yake na nafila in mutum ya fa'a sai waɗansu masail su ne wanda yake zai ambata su a nan na'am ya'ani annan nafla wato aikin nafila la yalzamu bi shuru'i fihi baya lizimtar mutum idan mutum ya fara yin sa sai dai matsaloli wanda aka togace su a wanda aka ambace su fi nazmi al-hattab a cikin waƙe a cikin nazm da al-hattab yayi al-hattab malamin mawahibul jalil kuma me a a wannan wannan littafinsa kwanan nan ya fito kwanan nan wani littafin sai fito fi abin nan a fil luzumi fi ilzami al-uqud wa shurut ne na manta sunansa kwanan nan da yayi a internet ma na ganshi al-hatta malami ne manya babba daga cikin malaman malikiya wato idan mutum ya fara aiki ya fara nafila to ba wajibi bane sai ya cika zai iya yankewa ya fasa sai a cikin masail a cikin madhaba waɗanda masail ne guda takwas wanda su idan ka fara su nafila ne dole sai ka cika su to su ne za a za ka ji an ambata su wa huwa muradul muallif shine abinda malam yake nufi malam yake nufi bi qawlihi muqarribu wanda yake al muqarrib yana shine muqarrib din anan shine al hattab sabanin abu hanifa wanda yake cewa wajibi ne in ka fara nafila mutlakan wato ka cika wajibi nafila da farawa tana zamantowa wajiba mutlakan wato ko da wanda aka togance ko ba da wanda aka togance ba saboda faɗin Allah ta'ala wala tubtilu a'malakum kada ku kada ku bata ayyukanku an yi jawabi ga wannan daga fuskar wato su jamhur wanda suka saba ma abu hanifa wato ma'anarsa kada ku bata ayyukan ku bil kufri da kafirci wanda yake bata ayyuka kyawawa abinda ake nufi da annafil huna abinda yake ba wajibi ba ba annafil da kan cewa nafila min tilkal quyudi akhli ba ba wannan nafilar yake nufi ba yana nufin al-muqabil lil wajib saboda haka as-sunna wal mustahab wal raghiba wat tatawwu wal nafl duk sun shiga ciki an fahimta to ga masail din nan qif wastami masaila qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kadha atikafuna طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي بكاو مكو ita ba ko bai kawo muku ɗin abiyat ɗin ba ya kawo muku ok eh gashi nan eh if wastami tsaya ka saurara masaila qad hakamu akwai matsaloli ka saurari matsaloli qad hakamu da malamai suka yi hukunci a kansu bi annaha bil ibtida'i talzamu da cewa in mutum ya fare su to tana in dai mutum ya fare su to talzamu tana lizimtarsa ya cika su wato sun zamanto wajibai salatuna sallar mu na haka in ka fara sallar nafila kana da iko ka yi ko kar ka yi amma daga ka fara to dole ka cika ta kawai ba za ka fara nafila ba sai ka ji ana sai ka ji ana maka waya kir watakila fa alkawarin nan ne assalamu alaikum sai ka je ka dauki nafila eh salatu wannan bil ibtida'i talzam salatun wa sawmuna da azumin ka fara azumin nafila ba kai niyyar kayi niyyar za ka yi nafila sai ka ce to ai shikenan ma dama abinci nake ne dama don saboda ba abinci ne amma yanzu gashi an kawo abinci bari na karya a mazhaban malikiya in ka fara dole ka cika in ka karya dole sai ka rama wa hajjuna haka dan haka na hajji duk da yake a- a haj- in ka fara hajji na nafila in dai kace labbaik allahumma labbaik hajjan ka shiga to sai ka yi- sai ka cika sai ka cika shi kana cikin eh hajji na nafila hajji na nafila ba in kai labbaika sai ka cika shi dole eh Ban ji- ka fahimta yanzu ka yi hajjin islam ko a ce wannan shekarar sai ka tafi hajji kana tafiya hajji sai ka ji an ce kwantena ta zo ko dole sai ka je wajen clearance in ba haka ba kuma za a a- abin nan kafsan za su yi- za su yi gwanjo za su yi gwanjan kaya sai kawai ka sai kawai ka ce to ai dama na fulani sai ka zaz- sai ka zazzage ihrami ka cike shi ka nemi jirgi ka taho Eh? sai ka koma ka sake hajji na'am ana bin ka bashi to wannan hajjin huru ma sai- sauran malamai ma sun yi muwafaka da malikiya anan saboda fadin Allah wa atimmul hajja wal umrata lillah eh wa umratun lana ka za da umra wa umra da kuma umrar da muke yi ita ma in ka fara sai ka cika wa atimul hajj wal umrata lillah kaza kaza itikafuna haka nan itikafun mu in ka shiga itikafi sai ka cika shi kai ne zaka yi itikafin kwana goma sai bayan ka kai kwana uku ka ce kai kwanan masallacin nan fa yaya ne sai ka ce to ai tunda ma dama na fila ne na yi kwana uku alhamdulillah ai an samu sai ka fita to ana binka kwana bakwai sai ka je ka cika tawafuna haka zalika tawaf in ka fara tawafi in ka fara tawafi bayan ka yi shauɗi ɗaya sai wani abu ya taso maka ka ce ba za ka cika ba shi ma wannan dole sai ka je ka sake wannan tawafin ka yi shi cikakke ma'a timamil muqtadi haka zalika koyi da al muqtadi koyi wato koyin wanda yake sallah bayan liman dole ya cika shi ne wanda ake ce ma dan kurkukun liman Eh, ka zo kayi kayi kabbara sallar la'asar liman yake yi kayi sallama kayi kabbara ka shiga tare da shi sai ka tuno baka yi azhar ba sai ka tuno baka yi azahar ba to idan ka shi in dai kai haka wannan a wannan surar dole ka ci gaba da sallah tare da liman sannan kamar yadda ita nafila in kai sallama sai ka sake sallah azahar sannan ka zo kai sallar la'asar ko da ke suna sharɗanta cewa sai idan an yi raka'a ɗaya da kai ne domin lokacin ne mutum zike hukunta cewa ya shiga cikin sallar tunda mutum baya riskar hukuncin sallah sai ya samu raka'a man adraka min raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah to ba a riskar hukuncin sallah sai an samu raka'a daya to har can ma wajen salatu na din da suka ce ya- yaushe yake lizimtar ka in ka kulla raka'a kafin ka kulla raka'a in ka fara nafila zaka iya sallama ba zai lizimce ka ba amma amma in ka riga ka kulla raka'a ma'ana kayi ruku'u in dai har kayi ruku'u to lazimi ne ka cika ta فيلزم القضاء بقطع آمدي تس راموا تنا وجبا أكنك da yankewa wadda kai ta da gangan bi qat'in amidi da yanke sallar da kai da gangan kun ga wayannan masail guda nawa ne takwas ko bakwai ne salatuna wa haj- salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kaza atikafuna tawafuna ma'a timamil muqtadi guda bakwai ne a zan haka ne guda bakwai na'am
وكلهم صرفوا في وجوب إتمام بين العلماء dukkanin waɗannan masail din mukhtalafun fi wujubi itmamihi an yi sabani wajen wajabcin cika su إلا الحج ba tsakanin malamai illa alhajja wal umra sai hajji da umra fa bil ijma wannan ijma'i ne dole ka cika su قوله تعالى saboda faɗin Allah ta'ala وأتموا الحج والعمرة لله na'am
وقول المؤلف abinda malam yake nufi فيلزم الأداء بقدر العام ramuwa tana tana wajaba bi qat'in amidi da yankewa da gangan يستثنى منه عند المالكية a wajen malikiya ana istithna'in al-mas'alatul akhira mas'a- al-mas'alatul akhira
إنشاء ita ce matsala ta ƙarshe da ya yi ishara gare ta da faɗinsa i'timamil muqtadi fa innahu la yalzamu fiha alqada domin ramuwa ba ta lizimta aka- ba ta wajaba akan mutum lil i'timam ga wato wannan koyi wannan koyi da liman din wa in lazima indahum aslu qada'is sala duk da yake sai ka rama wannan sallar tunda ai ba zai yiwu ba yanzu wato ka shiga sallar azhar ai sallar la'asar sai ka tuno ba kai azhar ba eh? sai ka yanke da gangan bayan ka san waɗannan masail ɗin kasan tana daga ciki kasan dan kurkuku ne kai amma sai ka fita to ta yaya zai yi ka sake dawowa ai haka ba ba zai yi ka samu wannan iktida din ba ko ba haka ba shi yasa yace sai al-mas'alatul akhira ita kan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ya zama to ka ci gaba da bin sa tunda ka riga ka fita tare da cewa dai sallar da ka fita din tare da shi sai ka sai ka rama ta amma ma'ana sai ka zo ka yi sallar la'asar bayan ka yi azhar da take takar kanka na'am in ka kulla raka ko malam na kulla ne sai liman ya shigo kuma ga shi ka kulla za a yi sallah eh to shine ai shine a wannan ne malikiya suke cewa sai mutum ya cika ya gaggauta ya kulla wata raka ba zai sallama ba saboda wannan ta daga cikin suwar din wannan fa a far'in malikiya ne amma kun san a karatu mu mun rinjayar da kan cewar saboda masla masalih ukhra mutum ya yanke eh kuma wani daga cikin mufradatul malikiya ko da yake hanafiya ma sun yi muwafaka da su a wajen wannan na'am na'am المتطوع بالصوم با الصائم المتطوع امير نفسه mai azumi na tatawu'i amiru nafsihi sarkin kansa ne in sha'a atamma wa in sha ma wa in sha'a aftar in yaso ya ci gaba in yaso ya cika in yaso ya sa- ya ya karya ai da a cikin masayid din shi yasa yace wa kulluha mukhtalafun fiha akwai sabani tsakanin malamai yanzu ka kamar wannan hadisin da ka kawo da kuma abin da zai shaida da shi na hadisin hadith din Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari yana yana azumi sai ya tambaye su cewa akwai abinci in aka ce akwai sai ya ci in aka ce babu sai ce to inni idan sa'i ko kuma inni qad nawaitu sawm dama na yi niyyar azumi to kasancewar kaga in an ka in akwai abinci yana ci ko ba tare da an ambaci cewa yana ramawa ba dan da yana ramawa da za a bayyana tunda la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja dole za a bayyana to kasancewa ba a bayyana ba cewa yayin da ya- yayin da ya ci abincin ya karya azumin sa na tatawu'i ya rama kaga wannan hujja ne akan malikiya akan wannan sura cewa mai azumin tatawu'i in ya karya wato shi ma mai azumin tatawu'i kamar yadda bai waje ba gare shi ya fara ba bai waje ba gare shi in ya fara ya cika ba na'am na'am to ina ganin nan za mu shiga al-ahkamu taklifiyya wato as-sabab wash-shart wal-mani' war-rukhsa mu tsaya nan wani sabon karatu ne wannan alaikum salam wannan baitin da farkon karatu na'am fadila ya istibba duniya ne a istilahin shine ai ma- shahi
a wa islamin sauran mazahib da sunna da fadila da mustahab da mandub da mutatau da tatawu da nafila duk ma'anar su daya sai dai maliki malikiya ne suke da wannan tafsil din malikiya suna da wannan tafsil din Mm.
a dangane da sunan imaka na'am a wajen wato malamin da yake amfani da shi me yake bayani da gare shi
eh ita ce sunnar da take annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akai ya bayyana ta kuma yayi umarni da ita shine wanda ya karfafa yin ta din Mm. ita ce kamar sa- a- a- a- a- kamar salatul idain sunna ce muakkada Mm. kamar a- kamar haka zalika kamar zakatul fitr a wajen ibnu abi zaid sunna ce wajiba duk da yake a sahiha a mazhaba wajiba ce na'am ko ta tambayar to bari ne tambayoyi na menene ta'arifin alfiq kamar yadda malam ya kawo a cikin wannan littafin alfiq na'am na'am
علم بالأحكام بالشر بالحكم بإذن ما أمر
a ka faɗa abin da ka fahimta to kyale baitin ba na je ka biya ba Hmm?
بيهما na'am شيء إلى مسلم كنشن كنشن شريعة
Hmm. na'am malami to al-ahkam ahkamu shari'a suna da yawa aqaid ahkamu shari'a ne Hmm. ko in ka ce ahkamu shari'a amma i- ilmul aqaid ba fikihu bane ko ba haka ba amma ahkamu sh- ilm ne bi ahkamu shar'iyya na'am malam kabir ahsan sai ka kayyada da ahkamu shar'iyya al-amaliyya sai ka kayyade ta shine yace li shar'i wal fi'li wal fi'l wal fiqhu huwa al ilmu bil ahkami li shar'i wal fi'li namaha an-nami أدلة التفس... أدلة التفصيل أدلة التفصيل منها مقتصر والفعل بالصلاح فيما قد ذهب me yake nufi da yace wal fi'lu bis salahi fi ma qad dhahab Hmm. me yake nufi inda yace wal ilmu bis salahi fi ma qad dhahab na'am alaikum assalam المراد بالعلم هو صلاحية العلم ahsan salahiyya ba wai sai mutum ya zamanto ya tara ilimin gabaki ɗaya ba in yana da salahiyya yana da ala to za a iya ce masa faƙi za a iya ce masa faƙi wanda yake da ya- ya- me me yasa haka فالكل من أهل النواحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة ko saboda dukkan malaman nan wani zai ce la adri min ahlin nawahi su ai ahlin nawahi al-arba'a yawa ashabul madahib al-arba'a kowanne su yana cewa la adri to kaga inda ku inda an ce fiqhu shine wanda ya hade ilimin gabaki daya kuma dai waɗannan dai ana magana fuqaha usuni kaga sai a ce kenan babu faqih to shine yace wal ilmu bis salahi fi ma qad dhahab salahiyya ake nufi to alhamdulillah ai kaga ina jin daɗi haka ya zama to ana tunawa na'am yace zu fatratin bil far'i la yura'u wa fil usuli bainahum niza'u wa zai mana sharhin wannan baitin na'am bashir da ake nufi shi ne waɗanda suka rayu a lokacin fitira Eh.
da tsakanin wannan annabi da wannan annabi su ba su ba su samu wani annabi da su ba su ba su wani manzo ba Eh.
to malamai a dangane da wato abin na shari'a a samun shari'a na aiki na ibada to wannan ba a ba a musu azaba a kan su yi sallah ba ko su yi ko su yi amma cikin asali shi ne Mm.
addini abin da ake aiki ko na annabi a kai Mm.
malamai sun sa ne Ah, na'am ahsant a cikin furu'a sune ah- wato sune al-ahka wato ahkamul fiqhiyya al-amaliyya la abin nan wato ba za a yi musu babu mu'akhadha a kansu wa fil usuli bainahum niza'u amma wajen at-tauhid da masailul aqida akwai sabani a tsakaninsu wa fil usuli bainahum niza'u na'am sannan ya ce kad kullifa sabi alallazi itumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami kad kullifa sabi alallazi itumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami ko to a zai mana sharhin sa
السبيل مكلف بغير الواجب والحرم na'am
يعني مكلف بالمملوك والحق والجائز mukallafun bil mandub wal jaiz wal makruh والمكروه
Eh, shine ay al mujahid shine al jaiz Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ma huwa mawdu' usul al fiqh ilmu usul al fiqh me mawdu'in sa ma mawdu'uhu a cikin farkon abin da muka karanta na'am
sanin hukunci tare da dalili
eh, a mawdu'in nake nufi ka a qarabta yani ba ta'rifin nace ba a cikin jawabinka a cikin ansar take amma ka faɗe ta yadda take me mawdu'in usulul fiqh
النصوص الشرعية
aha al'adilla wal me na farko da ka faɗa الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه هو ال- هو- فقد مسموع أوه. ماكو حد شيء أبيات إيه؟ إيه؟ أنا سيان وجب سابا عندي كان سو إيه إيش منين فائدة مكررة وان فائدة ال- النظم دنك كيا مسائل دم. دنك حد شيء سكسري دنك كيا مسائل دم. in ka haddace nazum ka fahimce shi to masail din za ka faɗe su yadda suke Mm. ba ka yi kuskure ba amma an ba haka ba sai ka yi ta kama ta ka kamar yadda kake faɗa kaga ta'arif ne ka yi a cikin a wajen kawo mawdu Mm. na'am to rin ƙayin tasmi'i ya to ku yana kanku Eh, sannan wajen abin nan a a mun ce wal hukmu ma bihi yaji'u shar'u ko kafin zuwan shari'a babu hukunci to al bara'atul asliya abinda ya tabbata ibahatuhu bil bara'atil asliya abinda halaccinsa ya tabbata bil bara'atil asliya hukunci ne ko ba hukunci bane na'am ba hukunci ba ne saboda me ba nasi ba daga shari'a ba daga hukunci shari'a an ce wal hukmu ba bihi ya je usharu tunda babu nas ba daga ba shari'a ce ta zo da bara'atul asliya ba kaga ya zama to abin da ta hukunta na ibaha ba shari'a ba ne Mm. wa ma min al bara'atil asliya qad ukhidat falaysat al shar'iyya saboda ka me misalin wannan wani misali za ku kawo abin da ya tabbata bil bara'atil asliya kuma muka ce ba hukunci ne na shari'a ba shan giya ahsan shan giya kafin a haramta shan giya kafin a haramta ba hukunci bane saboda haka yayin da aka haramta shan giya ba nasu bane mun faɗi wannan ko yayin da aka haramta shan giya ba shafe wancan hu- ba shafe hukuncin halaccin shan giya akai ba domin halaccin shan giyar yana nan alal bara'atil asliya ko ba haka ba eh kuma auren mata da yawa alal bara'atil asliya ko saboda haka da aka kayyade da auren mata guda hudu aka ce ma a, gailan tallid min hunna arba'a kaga wannan ya nuna kan cewar ba nasakh bane na'am kamar cin riba na'am kamar cin riba shi ma alal bara'atil asliya to shikenan ya ya isa haka sai gobe ku shirya na mustala tambayoyi za a yi gobe insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik